أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna biyar ga watan Ramadan hijira nan ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 27 ga watan March na shekara ta 2023 miladiya Alhamdulillah mun dawo kan karatunmu na littafin Sheikhul Islami wa Sa'adatul Anami Alhaji Ibrahim Inyas radiyallahu anhu da ake ce masa Ruhul Adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da littafin nan na sharhi na lubbun lubbi muna cikin baitin da shekul islam wa saratul anam alhaji ibrahim in yasa radiyallahu anhu yake cewa iza talibta matalaban adimta fadairuhu yadri wa ma daraita yadfa'u ma yadurru ludfan minhu la tattahiman ilahana fatukzala wanda mai sharhi na lubbun lubbi yake ƙara yi mana bayanin menene wannan baitin yake nufi me ake nufi da wannan baitin a da shau ya ce idan kana neman abin nema ka rasa to Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san cutan wannan abin kai baka sani ba Allah yana tunkuɗar da abin da zai cutar da kai saboda tausawa da gare shi karka tuhumi Allah balle ka tozarta to to a ciki sai aka ce mana a matsalab nema ko kuma abun nema da zaka nema idan zaka nema a wajen Allah tabaraka ta'ala zaka nema to tunda wajen Allah zaka nema to neman naka yana da adab yana da laduba akwai ladubobin da ake so ka yi su kafin Allah ya karbi abin da kake nema addu'a kenan in zaka roƙa wajen Allah to waɗannan adab din laduba da zaka yi um, jiya mun karanta wasu daga cikin ladubobi da ake so mutum ya yi idan yana da bukata a wajen Allah lokacin da zai roƙo dolen ka kai mai roƙon akwai hanyoyin da zaka bi ka roƙi Allah sai Allah ya amsa maka a ciki aka ce akwai dan farewa wa addu'a sannan kuma da ka sa a ranka cewa Allah zai amsa maka sannan da nacewa a cikin yin addu'a ka kama kana ta yi ba fashi baka tsaya ba sannan bayan nan sai ya gaya mana cewa a cikin wani ladabin da ake so a yi shi ne ce a tasa iftitahi du'a bilhamdalati wal salsala ka bude addu'ar da zaka yi roƙon Allah da zaka yi ka bude shi da hamdala da kuma salsala a in zaka roƙi Allah ana so ka bude wannan roƙon naka da gode Allah tabaraka wa ta'ala da kuma yin salati annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine salsala din yace wa min adabi du'a an yaftatiha da'i du'a'ahu bil hamdalati was sana'i alayhi tabaaraka wa ta'ala wa bitali yusalli ala an-nabi mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam thumma yurkilu fi du'a yace yana daga cikin laduba na addu'a in zaka yi roko an yaftatiha da'i mai roƙon ya bude roƙonsa du'a'ahu addu'arsa bilhamdalati da yin hamdala wasana'i alaihi tabaraka wa ta'ala da kuma yin yabo wa Allah madaukakin sarki wa bitali sannan ya biyo da yusalli ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya biyo da salati wa annabi tsaya da mace Allah su tabbata gare shi summa yurkilu fi du'a daga nan sai ya shiga cikin addu'arsa haza lima ruwiya an fudalata bin ubaidin radiyallahu anhu qala سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بالتحميد, بتحميد الله وثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليدعو بعد, بعد بما شاء yace a saboda abin da aka rawaito daga Fudalatu bin Ubaydin Allah ya kara masa yadda yace ya ji annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ji ya ji wani mutum yana yin addu'a a cikin sallarsa falam yusalli alaihi bai salati annabi ba sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ajjala hada wannan mutumin yayi gaggawa summa da'ahu sannan sai ya kira shi fa qala lahu sai yace masa waligairi har har a wannan sama ba iya shi ba idza salla ahadakum in ɗayan ku zai yi sallah falyabda bi tahmidillah ya fara da gode wa Allah wa sana'i alaihi da kuma yabo a gare shi summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan yayi salati wa annabi ya da min Allah subhanahu a gare shi summa yad'u ba'du bima sha'a sannan yayi addu'a bayan nan da abin da ya so to anan dai abin da ake faɗa maka shine idan zaka roki Allah in kana da bukata a wajen Allah tabaraka wa ta'ala salon da ake so ka bi ka yi roƙon nan shi ne idan ka zo za ka yi ka fara da gode wa Allah tabaraka wa ta'ala a farko farko bayan ka yi godiya sannan sai ka biyo kuma da yin salati wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shine yanayin yadda ake roƙon Allah sannan hadisin da ya kawo nan ya ce idan ɗayan ku zai yi sallah to ya fara da gode wa Allah da yin yabo wa Allah din sannan ya salati wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to anan zaka iya cewa to ai magana addu'a ake yi ya aka dawo kuma da maganan sallah duk da mun karanta a baya da Allah tabaraka wa ta'ala yace wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi bayna zalika sabila sayyidina Aisha radiyallahu anha tace salatikan nan anan ana nufin du'a'ika ne karka bayyana addu'arka lokacin da za ka yi sannan karka ɓoye ta, ka yi ta tsakatsakiya. To, idan ka dawo ka duba da aka ce idan mutum zai yi sallah a cikin wannan hadisin ya fara da godewa Allah da yabo a gare shi, sannan ya yi salati wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama sannan ya roƙi abin da zai roƙa, to nan ma zai iya yiwa wannan sallah da aka kira nan ana nufin addu'an ne. Sannan kuma zai iya yiwa sallar ce da za ka yi. ayin za ka yi sallah yanzu bayan ka yi kabbara dole sai ka gode wa Allah ka yabo a gare shi don za ka karanta fatiha ne za ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ka kana gode wa Allah kenan ko arrahmanir rahim maliki yawmiddin ka ga yabon sa kake mai rama mai jin kai mamallaki ranar sakamako kaga farkon aikin ka tun daga mai da muke faɗi ne duk abin da kake ai matsalab ne nema kake kana nema ne Allah karbi sallan nan da kake yanzu to duk abin da zaka nema a wurin Allah kuma an fi so ka fara shi da yabo ka gode masa sannan ka yi yabo a gare shi sannan kuma sai ka sako annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ciki to tunda ai sallan ma nema kake yi Allah ya karba to shi yasa sai a fara ta me sai a fara ta da gode wa Allah da yabo in za a fara yin ta kamar da makaranta za a ce alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin tukunna To, in ka karanta fatiha duka, kana kirari wa Allah, in ka ce iyaka na abu da iyaka na sa'in har yanzu dai kana gaya wa Allah ne cewar shi kake bautawa shi kake neman taimakonsa, hidinas siratal mustaqim ka shi yadda mu hanya mu daidaiciya siratal ladzina an'amta alaihim hanya wanda aka musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba wanda aka fushi da su ba wala dhalim ba batattu ba kaga wannan duka abin da ya kunsa a cikin fatihan ka godiya bayan ka yi godiya ka yi yabo to daga nan me za ka yi sai karatu ko sai ka kama wata sura ka karanta to duk suran da za ka kama karanta kuma ibon annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ba shi ne salatin ba a duk abin da za ka karanta ibon annabi ne sallallahu alaihi wasallam alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wizrak allazi an qad zaharak misali inna atainaka alkawsar fasil rabbika wanhar misali ka gani duka kana ibon annabi ne wadduha wallahi idza saja ma wadda rabbuka ma qala wala akiyatu khairul lak min al-ula wala sawfa yudika rabbuka fatarda kaga waɗannan diga to ta ko ina ka bincika ma haka ne yabon annabi kake yi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar ka sannan bayan nan kuma sai ka roki Allah abin da ka ga dama wato bayan ka idar in ga da sallah ba za ka yi addu'a ba za ka yi addu'a bayan ka idar to daman yadda za ka biyo da yanayin roƙonka shine ka yi yabo wa Allah ka yi godiya gare shi ka yi salati wa annabi daga nan kuma sai ka biyo ka roki abin da kake so to kaga nan hadisin sai aka ce maka summa liyad'u ba'du bima sha'a sai ka roki Allah abun da ka gana ma bayan nan ashe lokacin da kake sallah ma ne ma kake yi Allah ya karba to ga yadda ake bi in zaka roki Allah ga hanyoyin da zaka bi to in muka dawo kuma kan maganar addu'a ne in addu'a zaka yi kowace irin addu'a ne ana so daga farko kayi ka gode wa Allah ka yi yabo a gare shi ka yi salatu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga nan kuma sai ka roki abin da kake so haka ake so kai sannan sai yake mana wa dakala rajulun fa salla fa qala allahumma ighfirli warhamni fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajal ajaltaha ayyuhal ayyuhal musalli idza sallaita fa qa'adta fa hamidallah bima huwa ahlihi wa salli alayya ثم ادعه قال ثم صلى صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها المسلم ادعو تجب آه يشي منا ودخل رجل wani mutum ya shigo fa salla sai ya salla da ya salla faƙala sai ce Allahumma gafirli Allah ka gafarta mun warhamni Allah ka ji kaina faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi tsada mijin lafiya sabata a gare shi yace ajalta ayyuhal muslim ya ka ya ayyuhal musalli ya kai wannan mai sallan kai gaggawa idza sallaita idan zaka yi sallah faqa'atta in ka tsaya ko in ka zauna fahimidallah ka gode wa Allah bima huwa ahlahu da abin da ya dace a gare shi wa salli alayya sannan ka mun salati summa duhu sannan kuma sai ka roke shi kala sai ce summa salla rajulun akar da zalika bayan haka sai wani mutum shi ma zo ya salla fa hamidallah ya gode wa Allah wa salla ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi salati wa annabi ya da mace Allah subbata a gare shi fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi tsira da mishi lasu bi ta gare shi yace masa ayyuhal musalli ya kai mai sallah ud'u tujib ka roki Allah Allah zai amsa maka to anan dai shi ma wannan hadisin yana gaya mana cewa wani mutum ne yazo da yazo sai yayi sallah ka san da mu za mu karanta a baya cewa yawanci bayan sallah ne aka fi so kai addu'a ka roki Allah idan kana da bukatu wannan yana cikin auqatu sharifa ba lokuta madaukaka da ake roƙon Allah a cikin su to mutum ne ya zo ya sallah da ya yi da ya garsa ya ce Allahumma gafirli warhamni ya Allah ka ji kaina ya Allah ka gafarta mu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin sa yayi haka da yayi sai ya ce masa sai ya kira shi ya ce kai mai sallah kai gaggawa ba haka ake yi ba in ka zo kai sallah in ka zauna bayan ka da sallah za ka yi addu'a abu na farko shine ka gode wa Allah ka yi godiya wa Allah tabaraka wata'ala da abin da ya dace da Allah tabaraka wata'ala ka yi godiya ka gode wa Allah akan ni'imomin da ya maka na zahiri da na badini da wanda ka sani da wanda baka sani ba bayan ka yi godiya sannan wa salli alaihi sai ka mun salati annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa sun mad'uhu sannan sai ka roƙe shi daga nan sai ka roƙi Allah kaga yadda ake roƙon Allah tsarin da ake bi in kana da hanyar da zaka bi in zaka yi roki Allah tabaraka ta'ala na farko shine ka gode masa ka yi yabo a gare shi ka yi salati wa annabi sannan sai ka yi addu'a duk bukatar da kake da shi sai ka kawo ta bayan yace sai wani mutum bari zo ya sallah shi ma bayan yayi da sallar sa sai ya godiya wa Allah abu na farko da ya fara yi hamdala yayi ya gode wa Allah sannan sai yayi yabo wa annabi sallallahu alaihi wasallam masa salati kenan daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi shi ma ya haka sai ya ce masa kai mai yin sallah kai roki Allah Allah zai amsa maka yanzu saboda ka riga ka mika abubuwan da ake so ka kawo ka kawo su yanzu roƙon kawai ya saura ka roki Allah Allah zai amsa maka وقال عبد الله رضي الله عنه كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سل تؤطى سل تؤطى رواه الترمذي yace mana daga Abdullah Allah ƙara masa yadda yace na kasance nayi sallah annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suna tare da annabi da na da na zauna bayan na idar da sallah badatu bis sana'i ala Allah sai na fara yin yabo wa Allah tabaaraka wa ta'ala daga nan wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ne salati wa annabi tsiya na mita Allah sabbata gare shi summa da'awtu li nafsi sannan sai ne addu'a wa kaina fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi ya rantsa Allah sabbata gare shi yace sal tu'ta ka roƙa a baka sal tu'ta ka roƙa a baka ka roƙa a baka rawahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi ya rawaito wannan hadisin saboda ka waɗannan hadisan da duka suna gaya maka ne yadda ake yi in zaka roki Allah tabaraka wataala in kana da bukata da shi yace idza talibta matlaban idan kana da abun neman da zaka nema a wajen Allah to yadda zaka yi in zaka yi roƙon shine ake gaya maka ka fara da yin godiya wa Allah da yin yabo a gare shi bayan nan ka yi salati wa Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai ka roki abin da zaka roka wa kanka ko wa jama'arka ko wa al'umarka ko wa waye ma shi zaka yi zai zo ya gaya mana mami zaka faɗa a cikin yabo ai an ce ka bi Allah ko to wani irin yabo zaka yi sannan zaka yi an ce kai salati zai faɗa zai faɗi yanda zaka yi duka sai ce wa tilka min al ahadith al marfu'a dallatun ala iftitahi du'a bil hamdalati ibtida'an haqiqiyan thumma salsalati ibtida'an idafiyan wa man ittadahu bil salsalati duna al hamdalati fala'allahu itamada ala ma zakarahu imam al ghazali rahimahullahu ta'ala haythu yaqulu fil ihya' وروي في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا سألتم الله عز وجل حاجة فابتد فابتدعوا بالصلاة علي فإن الله تعالى أكرم أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضى إهداهما ويرد ويرد الأخرى تمام يجي منا آه watilka min al-ahadith marfu'a wannan yana daga cikin hadisai da aka rawaito wannan daga hadisan har sun kai zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama dalatun ala iftitahi du'a wanda suke nuna cewar idan za a bude addu'a zaka fara roƙon Allah bil hamdalati zaka fara da godiya wa Allah ne ibtida'an haqiqiyan farawa na haqiqa ga hadisai sun nuna haka mai da makaranta su sun mara salsalati ibtida'an idafiyan sannan kuma sai ka kawo sarsala shine salatu annabi sallallahu alaihi wasallama ka jingina ka fara shi bayan kuma zaka jinginar da shi ne ba a jikin godiya zaka jinginar da salati sai ce wa man ibtada'ahu bil salsala wanda ya fara da gode wa Allah hai da yin salati wa annabi yanzu ya addu'a kawai sai fara salati wa annabi dun alhamdulillah bai yi hamdala ba yace fala'allahu yitamada alama zakarahu Imam al-Ghazali wata shi wannan din ya dogara ne akan abin da Imam al-Ghazali ya ambata rahimahullahu ta'ala Allah masa rahama har su yaqulu fil ihya yayin da yake fada a cikin littafin sa na Ihya ulumuddin yace wa ruwa fil khabar an yi ruwaya a cikin wato hadisi an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsaya da Allah subhanahu gare shi annahu qala cewa ya ce idza sa'altumullaha hajatan idan za ku roki Allah madaukakin sarki wata bukata fabtada'u bis salati alayya ku fara da yi mini salati fa inna Allah ta'ala akramu min an yas'ala hajataini fayuqda ihdahuma wa yurda ukra lalle Allah madaukakin sarki yayi mai girma ne da za a tambaye shi bukatu guda biyu sai ya biya guda ɗaya mai da ɗayan ba zai barka duka biyun ya basu bai amsa maka kule ba yace wa kad hawaltu an akhrij hadha al-athar min as-sahahi min as-sahahi was-sunan wal-mu'ajib wal-mu'ajib al-hadithiyati bidun tawfiq lakin qala ahad al-muhaqqiqin li ihya hadith idha sa'altum Allah hajatan lam ajidhu marfu'an wa inma huwa mawqufun ala abi darda a yace wa kad hawaltu haqiqa na yi kokari an akhrij hadha al-asr in fidda wannan hadisin min as-sahihi daga cikin sahihaini ko bukhari ko muslim wa sunan ko kuma a cikin sunan wal ma'ajim ko kuma a cikin ma'ajim al-hadisiyya bidun tawfiqin amma ban samu dacewa ba lakin qala ahadul muhaqqiqina lil ihya sai dai ɗaya daga cikin muhaqqiqai na littafin ihya na imam al-ghazali ya ce hadisu idza sa'altumullah hadithun wannan hadisin da aka ce idan ka roki Allah bukata lam ajidhu marfu'an ba a sami hadisin marfu'i ba ba a daga shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa inna ma huwa mawqufun sai dai hadisin ya tsaya ne ala abi darda'i akan abi darda sai yace fa ahara wa afdal lisaliki da'i an ya'mal bi tilka al ahadith al marfu'a sabita fa yahmid Allah awwalan wa yusalli taliyan وخير ما يحمد به العبد ربه سبحانه وتعالى هو ما أثنى به مولى عز وجل على نفسه وما حمد به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم yace sai naga abun da yafi dacewa abun da yafi daukaka lissaliki ga mai tafi akan hanyar Allah addai mai roko an yi amala bi tilkal ahadisul marfu'a yayi aiki da waɗannan hadisai marfu'ai din tabbatattu fa ya hamida Allah fa ya hamida awwalan yayi godiya wa Allah daga farko wa yusalli taliyan sai biyo da salati kuma na biyu kenan wa khairu ma hamidu bihi al-abd to anan wajen dai yace mana ya bincika kamar yadda ya kawo hadisin da aka kawo cikin Ihya Ulumuddin na Imam al-Ghazali cewa hadisin yana cewa idan zaka fara roƙon Allah to ka fara da yin salati wa Annabi sallallahu alaihi wasallam in zaka roki Allah in kana da bukata lalle Allah madaukakin sarki mai karamci ne ba za ka tambaye shi bukatu guda biyu sai biya maka ko ɗaya ba zai biya ma ɗaya wata kuma mai da ɗayan ba zai biya maka ita a wannan lokacin ba lokacin da ka zo za ka yi addu'a sai ka yi salatin annabi sai ka yi addu'a bukatu guda biyu ne ka aika ba guda ɗaya ba ne ka aikata kana neman Allah amsa maka abubuwa guda biyu saboda lokacin da kai salati wa annabi ai shi ma roƙo ne Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin misali Allah kai salati wa annabi Muhammadu da ala annabi Muhammadu ba roƙo kake ba kana roƙon Allah yayi salatin ne kaga nan roƙo kake yi bayan kai wannan sai ka dawo kake cewa misali kana da ta bukata sai kace Allah ka biya mun kaza ko Allah ka mun kaza ko Allah mun kaza kaga shi ma roƙo kake yi na biyu to shine sai hadisin yace to idan kai je da bukatu guda biyun nan to zai wahala ba a biya maka ɗaya ba bukatar cewar kana so Allah ya yi wa annabi salati sannan da bukatar ka kai na damuwarka da ka roki Allah kanta kaga bukatu guda biyu kenan to zai wahala dukan su guda biyun amiyar za a biya ɗaya wata gida da maka da ɗaya to duk da dai malaman hadisi sun ta magana cikin hadisin da ƙarshe da sun ce hadisin mawqufi ne ba marfu'i bane bai je kan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya tsaya akan Abu Darda sai yace to amma shi abin da yake gani shi mai lubbu lubbi kenan sannan da abin da yake gafi daukaka shine idan za ka yi kai kai aiki da hadisai tabbatattu lokacin da zaka roki Allah abu na farko da zaka fara shine kai godiya wa Allah din sannan ka biyo da salati wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce wa khairu ma ya hamidu bihi bihi al'abdu rabbahu subhanahu wata'ala huwa ma asna bihi al-maula azza wa jalla ala nafsihi mafi alherin mafi alherin abinda mutum zai yabi zai gode wa Allah da shi bawa zai gode wa Allah da shi shine abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi kansa da shi akan kansa da kuma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya gode wa Allah da shi in za ka roƙi Allah abin da aka fi so ka yi shi ne ka ka roƙi Allah ka yabi Allah ka gode wa Allah da abin da Allah ya yabi kansa da shi kaga shi ne kaman godiyar da za ka yi na alhamdulillahi rabbil alamin ka gani godiya ce kana gode wa Allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim har zuwa ƙarshe ko kuma ka ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan-nur kaga wannan ma nau'i ne na godiya ko kuma ka ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan ko kuma ka ce alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wal hamdu fil akhirah wa huwa al hakimul kabir kaga godiya ne ko kuma ka ce alhamdulillahi fadiris samawati wal ardi ja'ilul malaikati rasulan li ajnihatin masna wa salawas masna wa salawas ruba waɗannan su ne irin hamdalolin da suka zo a cikin alkur'ani mai girma na ɗaya an ce alhamdulillah rabbil alamin na fatiha kenan sannan sai na an'ami alhamdulillah alhamdulillah allazi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur sannan kuma sai na kafi alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwajan sannan kuma sai na saba alhamdulillah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirati wa huwa al kabir sannan kuma sai na fatir alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'al malaikata rasulun li alihatin masna wa sulasa wa ruba kaga wannan duk godiya ne shi yasa zaka ga duk inda aka yi duk ni'imar da Allah zai maka sai ya ce ka gode da Allah ya yi ni'ima wa bayinsa ya musu ni'ima ya ba su alqur'ani ya ba su sai ya ce sai yace sun ma rasul kitab allazi sabina min ibadina fa minhum zalimun nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah zalika huwal fadlul kabir bayan an fadi irin fallan da aka musu da suka samu aljanna sai suka ce mi alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur allazi ahallana daral maqamati min fadli la yamasuna fiha nasabun wa la yamasuna fiha lugub kaga suka gode wa Allah bayan an yi haka in an je an gama da yan wuta yan wuta sun yi wuta yan aljanna sun yi aljanna su ma yan aljannan in suka shiga cikinta za su ce alhamdulillah za su gode wa Allah to wannan yanayin godiyan da shi ake so mutum ya yi ya gode wa Allah da abin da Allah ya gode wa kansa da shi shine huwa ma asna bihi maula azza wa jalla ala nafsihi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya gode wa kansa da shi sai ka samu alhamdulillah alhamdulillah nan sai kai ta yi sannan kuma da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gode wa Allah da shi shine in ka samu a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka gani godiyan kaca kaca gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi godiya wa Allah sai kai irin wannan sai ya ce لذلك ترى مشايخنا رضي الله عنهم حين يدعون يدعون الله تعالى يبتدعونه بفاتحة الكتاب وصلاة الفاتح لما أغلق فإن في الأولى أداء لواجب الحمدلة وفي الثانية أداء لحلق لحق السلسلة هذا والله أعلم yace lizalika saboda haka ne zaka ga karama shayika na za ga shaunan mu radiyallahu anhum Allah ya da su hine du'una Allah ta'ala idan suna roƙon Allah madaukakin sarki yabta da'unahu bi fatihatil kitabi suna farawa da karanta fatihatil kitabi fatiha wa salatul fatihi lima sannan sai su biya da salatul fatihi lima ugulika fa inna fil ula ada'an liwajib alhamdulillah a farko kaga sun isar da sun bada wajibin godiya wa fi thaniyati annabi kuma ada'an lihaqqi lihalqi salsalati sun bada haƙƙi na wato yin salati annabi sallallahu alaihi wasallam hada wallahu alam amma Allah ne masani ah yace anan wajen za a ga shehunanmu idan za su roƙi Allah ta baraka ta'ala abinda suke fara yi na farko shine fatiha suke karantawa mutum zai karanta fatiha kaga ya gama da haƙƙin hamdala kenan sannan bayan nan kuma sai su biya da salatul fatih salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gama da haƙƙin yin salati wa annabi ga hamdala ga salsala ya riga ya yi su daga nan kuma sai addu'an ta biyo baya to in kai iya wannan shikenan sai kuma kai kawo abin da zaka kawo bayan haka wa fi hadha al-ibtida idafatan ila ma sabaqa hikmatu ta'limiyatun lil awam min as-salikin iz laysa kullu salikin yuhsinu al-lugha fayufsahu ala Allah sana wallahu jamilun yuhibbul jamal wallahanu naqsun ولا ينبغي أن يناجي ربه بما فيه شيء من هذا يجي وفي هذا الابتداء yana daga cikin haka aka ce ka fara in za ka fara idafatan ila ma sabaka an jirki an jingina zuwa ga abin da ya gabata hikmatun ta'alimiyatun hikima ne na koyarwa lil awam ga ammawa wanda ba sauran mutane ba min salikina na daga cikin masu suluki me aka jingina zuwa gare su shine iz laysa kullu salikin yuhsinul lugha ba kowane saliki ne mai tafi akan hanya Allah ne yake da kyakkyawan yare ba fa yufsahu ala Allah sana balle ya yayi fasaha a cikin yabon Allah tabaraka ta'ala wallahu jamilun yuhibbul jamal Allah kuma mai kyau ne yana son abu mai kyau wallahanu naqsun sannan kai abu da lahani da kuskure a ciki kasawa ne wala yanbaghi an yunaji rabbahu bima fihi shay'un min hada ba a so kuma mutum ya gana da ubangijinsa a cikin abun da akwai wani abu na lahani a cikinsa abun da ake ga maka a nan wajen shine yanzu aka barka kai aka ce kai addu'a ka roki Allah amma ana so daga farko kai godiya wa Allah kai yabo a gare shi sannan kai salatin annabi haka ake so kai wannan ne amma ka girgiro su ka kirkiri godiyan kai ka kirkiri yabon kai ka kirkiri salatin kai to in aka hada maka wannan abu aka ce kai to ba kowa bane zai iya yi ya kawo yadda ake nema ko ba kowa ne zai iya kawo shi yadda ake so ba wata kilbaka da fasahan da zaka iya yin yabon da ya kamata a garin yabon ma sai zama ka je kayan maganganun da ma wata zagi kake yi sai kana tsammani yabo kake sannan a garin godiyar ma sai ka je ka wadi abin da bai dace ba a ciki to Allah kuma mai kyau ne yana so abu mai kyau baya son abun da zai zama kasawa a ciki baya son abun da zai zama kasawa to saboda haka sai ake so mai roƙo idan zai yi zai gana da ubangijinsa to ya kasance ya nemo kawai wanda Allah ya yi ba sai ya yi ƙoƙarin yin nasa ba kaga in karanta fatiha godiya wa Allah ne da yabo Allah tabaraka ta'ala kai ba kai kira ba gashi na Allah ne wa kansa in ka karanta salati annabi misali salatul fati da shaunin musu ya karantawa kaga kayyabun annabi sallallahu alaihi wasallama ba kai kai kira ma balle a ce an samu na kasu a cikin abun da kai da kake kira kayi shi yadda yake ba samu wata matsala a ciki ba sai ya ce mana wannan shine ladabi na na tara kenan a cikin adab na addu'a in za ka yi roƙo ana so ka yi mai ka buɗe roƙonka nan da hamdala ka buɗe shi da hamdala da kuma salsala haka ake so ka yi ka buɗe shi da karanta fatiha ko kuma da yin godiya wa Allah da yabo a gare shi sannan ka yi salatu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ma ladabi ne na addu'a addu'a da ake yin ta ba a gode wa Allah an yabo a gare shi an yi salatu annabi ba to addu'ar ba ta samu cikan ladabi ba in kana so addu'ar ka ta karbu to sai ka kawo waɗannan abubuwa din sai ce mana al'ashir na goma a cikin adab da ake so mutum yayi in zai roki Allah in zai nema wajen Allah ladabi da ake so yayi shine adamul mulabasati biz zambi ka daina cuɗanya da zunubi ka daina cuɗanya da zunubi yace wa hadha al-akhir min al-adab يعني أن يتحلى الداعي بالتوبة ورد المظالم إلى أهلها ولا يكون متلبسا بشيء من الذنوب والسيئات فليكن على مفازة من إسيان وتمرد فيه إساءة للإبادة والإباد ومن إسيان وتمرد فيه تقصير وتباطؤ عن فعل الخيرات والواجبات فاعلم أن فاسقا أو عاصيا استجيب له الدعاء على خطر عظيم من الاستدراج ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب مهين وقال سبحانه وتعالى والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين وقال عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم min haisu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin فصدق العزيز الحكيم إذ يقول وما دعاء الكافرين إلا في ضلال to anan wajen kuma ya gaya man ladabi na goma da ake so kai a cikin adab in zaka roki Allah yace shine mi adamul mulabasati bizambi kar ka yi cuɗanya da da zunubi yace wa hadha al-akhir min al-adab wannan na ƙarshe yana daga cikin laduba yani an yi tahallal da'i bi tawbati mai roƙon Allah yayi kawa da tuba wa raddil mazalim ya maida zalunci ila aliha zuwa ga masu shi kare zalunci kowa wala yakunu mutalabbisan bi shay'in min az-zunubi wa sayyi'at kar ya kasance yana cuɗanya da wani abu na daga zunu na daga laifuka ko kuma na daga zunubai ko kuma munanan ayyuka falyakun ala mafazatin ya kasance ya tsira min isyan daga sabo wa tamarrud fihi da kuma dogewa a cikin sa isa'atan li ibadati wal ibad wanda zai jawo ya samu ya saba wa ibadar Allah da yake yi sannan kuma ya saba wa ibadar da yake yi wa min isyan wa tamarrud idan mutum ya kasance yana yin sabo sannan yana dagewa cikin yin sabo fihi taqsirun a cikin sa akwai akwai kasawa akwai ragi da zai samu wa tabatu an fi khairat zai ja masa jinkirin da ba zai na aikata ayyukan alheri ba wal wajibat da wajibabu duk ba zai yi su ba fa alim ka sani anna fasikan cewa mutumin da ya zama fasiki aw asiyan ko kuma wanda ya kasance mai sabo istijiba lahu du'a in ya da za ya amsa masa ala qatrin azimin amma akan wani hatsari mai girba min al istidraji na daga istidraji shine dakaci kenan a jira shi shine ya kawo mana aya Allah tabaraka wa ta'ala na cewa wala yasabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim kar dai kafire su yi zaton jinkirta musu da muke yin nan alheri ne a gare su innama numli lahum liyazdadu isma lalle muna jinkirta musu ne dan su ƙara laifin walahum azabun muhin sannan azaba ta walakanci ta tabbata gare su kaga subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya ce wallazina kazzabu bi ayatina lalle waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu sanastadrijuhum haƙiƙa zamu jinkirta musu min haisu la ya'lamun ta inda basu sani ba wa umli lahum zamu zamu yi imhalin su zamu rike su zamu kame musu sannan bayan nan kuma inda inna kaidi mati lalle kamun Allah yana da ƙarfi Wakala Azza wa Jalla Allah madaukakin sarki ya ce fazarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith ya rasulullah ka barni da waɗanda suke ƙaryata wannan alqur'anin sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun da sannu zamu kama su ta inda basu sani ba wa umli lahum sannan zamu jinkirta musu inna kaidi matin lalle kamuna mai ƙarfi ne fasuddiqal azizul hakim idh yaqul sai a a gaskata mabuwayi mai ikon nan gwanin nan da yake cewa wa ma du'aul kafirina illa fi dalal addu'an kafirai bai kasance a cikin komai ba sai dai a cikin bata to anan kuma cikin adab na roƙon Allah cikin laduba yace mana ladabi da ya kawo mana na goma shine kar kana cuɗanya da sabo in kana so Allah ya biya bukatanka haka ake so ka zama kar ka yi cuɗanya da sabo yace kar kai ya zama mai roƙon Allah tabaraka wataala ya kasance yayi kawa da tuba kana tuba wajen Allah tabaraka wataala sannan kana mai da zalunci baka zaluntan kowa amma ba a so ya zama kana cuɗanya da da zunubai sannan da munanan ayyuka ka kasance ka tsira daga sabawa Allah tabaraka wataala da dogewa a cikin sakon nasa saboda in ka saba wa Allah ka doge a ciki to zai bata ibadar da kake yi sannan zai bata kuma bayan Allah da kake zaune da su sannan kuma wanda ya saba da sabo yana sabon Allah yana dagewa a cikin yin sabo to zai jawo ya samu raguwa a janibin Allah tabaraka wataala kuma wannan yanayin zai ja masa ya kasance yana kasawa a cikin ayyukan alheri ba zai iya yi ba saboda sabo ya riga ya, ya aure shi in sabo ya aure mutum ko yana so ya aikin alheri ba zai iya ba sai dai wanda aikin sabon shi zai ta yi kawai shi yasa ba a so ka yarda ka saba da saba wa Allah kwata kwata kai wal wajiba da yace har wajibabu ina ce wajibabu ba sallah ba kenan misali salloli guda biyar da zaka na yi to in kai zaka saba da yin sabo mutum ne Allah ya kiyaye a ce mazinaci ne in yana yawan yin zina ko yana son yin sallah ba zai iya ba a mashayi ne yana shaye-shaye to ko yana son yin sallah ba zai iya yi ba a barawo ne yana sata ko yana son yin sallah ba zai iya yi ba sai kaga ibadan na wajibin yana masa wahala kwarai ba zai iya yi ba saboda me ya riga ya cuɗanya jikinsa da aikin sabo sabon ya riga ya fara zama jikinsa to aikin alherin ya zo ba zai samu shiga ba kenan duk yanda za a yi alherin ya shigo to ba zai shigo ba to saboda haka sai ya ce mana sai ya dawo ya zama yana jinkiri ba zai iya aikatawa ba ba zai iya aikata yin alheri ba sannan wajibi ma ba zai iya isar da wajibin sa ba duk ba zai iya yi ba yace ka sani cewa wanda ya kasance fasiki ko kuma mai sabon Allah tabaraka wa ta'ala za a amsa masa addu'a sai idan yayi za a amsa masa addu'an sa in yayi in ya roki Allah Allah zai amsa masa kuma fasiki ne ya ce fasiki shine kamar yadda muka ce din mazinaci misali ko mai aikata munanan ayyuka mashayin giya yana shaye-shaye yana fasikanci duk wani aikin da aka sani dai na asha yana yi ba wanda ya bari ko daya yana yi amma kuma an amsa masa addu'ansa to anan za ka yi mamaki ka ce to don me yasa za a amsa masa bayan kuma ga yadda yake ko ko kuma mai sabo ne duk abin da Allah ya ce haramun ne kar a yi yayi ko yana yi yayi ko yana yi amma kuma duk bukatunsa sun biya an biya masa bukatunsa duka to shine sai ya ce mana to wannan mutumin yana cikin wani hadari mai girma wanda aka masa akali saboda zai fada cikin istidraji ne shi istidraji shine a jira ka Allah zai maka dan ya jira ka ne to duk mutumin da Allah ya saka shi a wannan wajen kuma to shikenan yayi wasa fa aikin sa ya gama lalacewa ba amma mamaki bane dan adam yana da tunani irin nasa kace kai yanzu kullum salloli biyar din nan ba sa wuce ka misali kana sallolin ka jami ba ka ƙarya sosai sai kaɗan kaɗan misali ko kana yi da amma ba da yawa ba kana kana kana kana kana yin kokarin gaskiya in kai dan dariƙa ne a ce a ai kana lazumin safi kana neman ma kana waziba kana zikirin juma'a kaza kaza kana kokarin kiyayewa ga wurdai kana yi kaza duk dai kana yin abubuwan alheri da ake so ha to amma kana da bukatu sun kibiya ka roki Allah har ka gaji za a ce ko ka roki Allah har kana ka gaji amma bukatunka ba su biya ba ba su biya ba kamar yadda muke faɗa roƙo guda biyu ne da wanda zaka daga kai da hannunka da wanda zaka fita ka nema in ka fita kana nema shi ma roƙo yake yanzu misali kana da kana so ka samu wani aiki ne da zaka na samun kuɗi ka buga ka buga ka buga ya ki samuwa kuma kai ba ka aikata sabo kai mutumin kirki ne kana kokari cikin ibada a admission kake nema in ka dan makaranta ne an yi an yi duk shekara in ne gane ba za ka ci jarabawan ba ba za ka ci ba balle ka samu tafiya babu an buga an buga habawa ne ka aikarba ne ma habawa ne me za a yi da shi ai in dai shine to ba zai yiwu ba duk abin da ka sa sai a ga yaƙi yiwa kuma kai ka yi ƙoƙari ka kiyaye duk abin da aka ce na haramun ne ka bashi abin da aka ce halal ne kana yi to ga cin wani kuma duk sabon yana yi bai farko ɗaya ba duk sabon yana yi amma in neman kuɗi ne yana samun kuɗi har ma ya rasa bayan da zai da shi misali in admission din da ake magana ya riga ya samu kai duk abun sa na rayuwarsa an biya mar duka kai kuma kana ka ta kokarin kiyayewa kuma ba biya maka ba to shine ake ga maka cewa to na sannan na sannan da aka masa shi mai sabon nan da aka biya masa an masa hakan ne istidraji Allah ya rike shi ne zuwa wani lokaci kamu ne shi yasa sai ya kama na ayatul qur'ani da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala yahsabanna allazina kafaru annama nuli lahum khairul li anfusihim kar kafirai wanda ba sa bin Allah sai tsammani wannan jinkirin da ake musu nan alheri ne a gare su innama numli lahum liyazdadu isma Allah tabaraka wataala yace muna jinkirta musu ne ma domin su ƙara laifi za a bar mutum ya gama more laifukansa yayi ya gama shikenan sai a kama shi ko an bar shi a duniyar ya rayu ya je lahira walahum azabun muhim suna da azama ta walakanci a lahira kaga aiki ya lalace sai mutum ya kwammace b ba a masa wannan imhal din ba ba a masa wannan jinkirin ba sai mutum ya kwammace ba a masa wannan jinkirin da aka masa ba sai yace wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna waɗanda suka kareta ayoyin Allah ai mutumin da mutumin da yake aikata sabo kowane iri ya kareta Allah ne ai bai yadda ba ai an faɗa amma bai yadda ba kaza kaza haramun ne kaza kaza Allah ya hana amma yana nan yana yi kaga ma'anarsa ya ƙaryata abin da aka gaya masa duk abin da aka faɗa masa bai yarda ba shi sa je yake yake yin wancan aikin da ya yarda da ba zai yi ba to in yaje yana yi sannan tadrijuhum min haythu la ya'lamun sai Allah ya kama mutum ta inda bai sani ba sai Allah ya maka istidraji ka zauna ka tayin abunka Allah ya ce za mu jinkirta musu sannan kamu mu kuma yana da ƙarfi a wani wajen Allah tabaraka wa ta'ala ce fa zani man yukazibu bi hadha hadith ya rasulullah ka barni da wanda yake karyata wannan alqur'ani ai wanda yake zuwa aikata ayyukan sabo yake fasikanci yake dukkan abubuwan da Allah ya haramta yana yi ai ya karyata alqur'ani ne bai yadda ba an faɗa masa amma bai yadda ba to Allah zai kama shi ta inda bai sani ba sannan kuma kamun Allah mai ƙarfi ne sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal addu'an kafirai roƙon da suke yi nema da suke a wajen Allah cikin bata ne suke yi cikin bata suke yi suna addu'a kamar yadda muka faɗi da nauyin addu'a duka biyu na nema misali ko kuma na zama su zauna su yi addu'a wani ka roƙi Allah in na je da in nayi sallah wata kila zan roƙe shi tunda sallar ba kullum yake yi ba misali kuma sai ya je yi sai ya roƙe shi kuma sai a bashi kaga ba kullum yake ba amma da in je roƙon sai a bashi ko kuma wani zo mu na muje in mun fita aikin nan inda kai ne aikin nan zai samu za za a samu yadda ake so kuma haka ne inda shi ne za a samu amma in kai dan kaga sai ka tafawa ba a samu ba amma inda shi sai a samu to wannan abun duka ana masa hakan ne don a sake kama shi ya fada ya sake fadawa cikin bata ya sake fadawa cikin batan da yake ciki to kaga anan ya zama dan a sake kama shi ne aka masa haka sannan abdullahi dan mas'ud ya ce akan waɗannan ayoyin yace shi jinkirin nan da mutumin kirki da mutumin banza kowa ma ba su a masa jinkirin nan a masa wannan kamu da mutumin kirki da mutumin banza saboda in mutumin kirki ne wa ma inda Allah khairul lil abrar abun da ke wajen Allah ya fi alheri a wajen masu bin Allah ta baraka ta'ala saboda ka zauna a duniya me zaka yi abun da yake wajen Allah ya fi alheri akan rayuwar da kake ta duniya wa ma inda Allahi khairul lil abrar abun da yake wajen Allah ya fi alheri ga bayin Allah masu bin Allah kaga imhali a gare su su ba komai bane kenan abun da yake wajen Allah ya fi musu sannan kuma da mutumin banza ne shi kuma in aka jinkirta masa inna ma nuli lahu liyazadu isman ne an masa jinkiri ne dan ya ƙara laifin ma sai ya kwammace ma da ma an ɗauke shi mana bai rayu ma balle ya laifukan da yawa ka kowa dai ya tafi yana ganin yafi masa kenan na'am sai ce mana la'an al-istidraj azabun wa dalalun fadda'i al-fasiq mustajabu lahu da'watuhu ala qatlihi kama qulna li'annahu tushbihu biqaumin wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum nas'alullahu al-'afwa wal-'afiyata yace la'an al-istidraj azabun wa dalalun idan aka maka istidraji Allah ya rike ka ya biya ma bukatunka amma jarrabawa ne ya kama ka ne yace to wannan yanayin azaba ne da kuma batarwa fadda'il fasik mai roƙon Allah fasiki mustajabul lahu wato za a amsa masa addu'ansa amma ala qatrin akan wannan bigire na na halaka da ya fada ciki yace li'annahu tashabbaha biqaumin saboda shi din yayi yayi kaman kamar kamar kamar me ce yana yake tawa me yawa ya kamanta ne da mutanen kirki in yazo ya siffanta da siffan mutanen kirki kamar ta shabba bi kamfa wani wanda ya yi kamance shi ne na mutanen kirki sai a bashi sai a bashi kamar an bashi da gaske amma kama shi akai nas'alullahu al'afwa wal afiyata muna roƙon Allah ya bamu yafiya da gare shi da lafiya da gare shi kar ya mana irin wannan jarrabawa ya biya mana bukatunmu amma kuma ya yi haka ne don ya rike mu mu ci gaba da aikata munanan laifukan da muke yi muna ganin ai ko da muna laifi Allah zai mana duk abin da muke so to duk wanda ya zama haka to ya fada cikin jarrabawa kenan wanda in ya je lahira kuma azaba ne ta walakanci zai samu kansa a ciki Allah ya kiyaye mu to za mu dakata nan insha Allah a cikin wannan baitin da Sheikhul Islam yake ga mana cewa idza talibta matalaban adimtahu fa dairuhu yadri wa ma daraita idan kana nema a wajen Allah baka samu ba Allah shi san cutan wannan abun kai baka sani ba yarfa'u ma yadurru rufan minhu Allah yana tunkudin da abun da zai cutar da kai saboda tausawa daga gare shi kar ka tumi Allah balle ka tozarta to shine aka ba mu adab laduba ne yadda zaka roki Allah yau dai mun karanta cewar ladabin da ake so mutum yayi shine in yazo zai yi addu'a ya fara ta da gode wa Allah da yabo a gare shi sannan ya salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam wannan zai jawo addu'a ta karbu sannan kuma ba a so ya me yi roƙon Allah yana cuɗanya da zunubi in yana cuɗanya da zunubi to zai iya roƙon sa ba amsa masa ba in an amsa masa ma to istidraji ne an amsa ne dan a kama shi muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya samu gane abin da shehun yake so mu gane a cikin waɗannan baituka masu albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da muka karanta na daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu na cikin wa'anda za a yanta a wannan wata mai albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mu'jizar sa albarkacin shautin jayin da karamar sa albarkacin shabrayin da faidar sa albarkacin alqur'ani da ayoyin sa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعبد والخاتم لما سبق الناس الحق الحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم